اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحبيب نبيك أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعن النبي ثم عزم قدره ومحل بدينك ما يرابك ما سمو وطلب العلم ثم ذكر الورى عزم كلام الرب وذكر تلزم صل صلاة وزك مالك ثم زم وأقوم وهد وجاهدن فتكرم
وحبيب نبيك yana cikin ɓangarorin imani cewa kai wanda kake musulmi ka tabbatar ka so annabi sallallahu alaihi wasallama wato a wannan baitin shi mai littafin mai waƙen nan ya ambaci ɓangarori uku na imani ɓangare na farko shine san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan san annabi din nan kamar sharadi ne a komi na addini ma tunda ba wani abu na addini da yake inganta in ba a hada da san annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba ma zara a so shi ba sai an so shi fiye da yadda za a so komi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'ina ba da za ɗayan ku ya zama mummuni sai fa na zama masu mai soyuwa zuwa gare shi fiye da shi kansa da mahaifinsa da 'ya'yansa da baki ɗaya mutane shi yasa imani ma baya samuwa sai da san annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kai musulmi kai mummuni ka so annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da zaka ne ka nuna kai masoyin annabi ne kai ba wai da a wasan da baki ba ba an an magana ka fi kowa da a cewa kai masoyin annabi bane a'a ai malamai sun faɗa san annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alamomi ka duba ka ga akwai alamomin nan tare da kai in an ga alamomin an tabbatar kai masoyin ne amma in ba alamomin ne in ba alamomin to a yanzu muzarar da awaci ana faɗa ko wa da'awi ma lam tujibu alaiha bayyinatin abna'uha al-iyam da'awa matukar ba sai da hujja ba kai ta zamo shigege ya ba wanda za a yi riko da ita ba shi yasa lalle mi kokari a kowane hali mu nuna mu masoyan annabi ɗaya daga cikin hanyar da ake nuna san annabi sallallahu alaihi wasallam tausaya wa al'umma ka tausaya wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam matakar ba tausaya wa al'umma annabi ba to ba za ka taba samun karbuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba samun soyayya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa yake faɗa ubuni fi wa afayu in kun tashi nema da ku neme ni a cikin masu rauna a cikin ku wanda suke rauna na a cikin ku in kun yi wajen to ni za ku samu a wajen shi yasa abin da duk kai wanda yake bada hali annabi kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin duk al'ummarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahiman kana barran bil mu'minina rahiman wa ra'ufa wa ra'ufan wa rahiman wa sahabuhu ruhama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin tausayawa ne mai tsananin alheri ne ga dukkan mu'mini mai jin kai ne gare su haka nan duk sahabban sama haka suke masu tausayawa ne da Allah ya faɗa ruha ashidda wa alal kufari wa ma ubainahu to sun ba azim kadarahu sannan shi uba ta biyu ka girmama darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka yadda a je ka ka faɗi wata magana ba daidai ba a jami'in a jami'in annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan ne ake cewa a kiyaye abin da ya shafi matsalar mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam ko matansa ko danginsa ko sahabbansa to wanda kai musulmi ne na hakika mu'mini ne na hakika ba kai ba fadawa a cikin wani daga cikin su domin duk in ka fada cikin wani a cikin su to kamar reni kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yana faɗa Allah Allah fi asali ku ji tsoron Allah ku so Allah Allah a gaba da sahabbai na duk wanda ya so su ya so su ne dan yana so na wanda ya ƙi su ya ƙi su ne dan yana ƙi na wanda ya cuce su ya zage su to ni ya taba wanda ko ya taba ni to Allah ya taba ba makawa Allah sai ya rike shi shi yasa a girmama matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallama shu'uba ce babba daga shu'ubobin addini
wa ba halbi dinika sannan shu'uba a ta gaba ita ce cewa lalle lalle wato shu'uba ta goma sha shida kai rowa da addininka me ake nufi da rowa da addini idan kana da kuɗi za a taba Allah Allah kake kaga ka kare ka matse kana taba to kar ka yadda a taba addininka wani ya kiranka ko ku zauna kuna yi da wasu ka yi ruwa da addininka ai baka ruwa da addininka ba ka banzartar da addininka dina wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yi da wani ya fi muni ma daga zina sosai to ina kai ina yi da wani haka nan ka cuci dan uwanka musulmi kana kasuwanci ko kana sana'a ko kana komai a ce ka cuci dan uwanka musulmi ka san in ka cuci dan uwanka musulmi ka taba Allah dan Allah ya faɗa ne walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu kadi tabalu qutalan wa isman mubina to ina kai ina ka bansantar da addini ai yanda ka san ka kare kudinka kyakkyawan karewa kan ka bansantar da su to addinin ka shine a hakkuma da ka fi tsayawa ka ga ka kare kan ka yadda akan ko dadin magana ko wani abu daban ya sa ka banzantar da addininka addinin nan shi ne jarinmu babba mun koma da allah da addinin nan lami lafiya mun kubuta amma duk irin matsayin da za ka samu duk matsayin da za mu samu a duniyar nan matukar addini ya banzantu to ai bai ba abu bai kai ba allah ya kare ma ibrahim ka masa kakka yadda a ga laifi tare da kai kakka yadda a ganka da wani laifi kai rowa da addininka wa dalilin ilmi
ka nemi ilimi sun malakin hulwara a sannan ka lakana shi ga halitta
azim kalaman rabbi a wato shuguba ta goma sha bakwai shine in dai kai mumini ne a same ka mai neman ilimi wanda wannan shugubar a gaskiyar lamari a yanzu tana cikin shugubobin da ake banzantar da su saboda za ka samu mutum ya tashi tun safe har ya kwanta bacci idan ka tambaye shi to Allah a yau wata matsala ka sani ta addini wanda a jiya ba ka sani ba sani bai sani ba abin da ya karu da shi ba abin da ya karu da shi ta yi bai san matsalolin sahau ba ta yi da za a ƙure shi da za a tsara shi a ce ya faɗi guraren da ake sujada kamli ko inda ake sujada ba'adi ko inda ake kaza ko wata dukiya ce ake cewa sai shekara ta kewayo zakarta take wajaba wacce ce inda wata za a iya hadawa a yi musu zakka ya aure aure nawa ne a masabar malikawa masabar da mu muke kanta a guri nawa ne sadaki yake tabbata a guri nawa ne sadaki yake faduwa duk bai san wannan ba amma yayi ne bai sani bai koyi ɗaya daga ciki ba to me amfanin rayuwar kenan inda ba za a nemi ilimi ba ai wani malami cewa yayi duk ranar da za ta zo ta wuce gare ni ya zama ban ƙara ilimi ba to ina ɗaukan wannan ranar ba a rayuwata ba wato kamar kawai asara ta ne ni ba rayuwata take bai zama da ne yau walam aktasim ilman walam arda walam aktabil huda fa ma za ka min min umri a shi yasa a tsaya a nemi ilimi kuma wani abu ɗaya da yake yaudarar da yawa daga cikin shaidan yake bullowa da shi sai ya dinga nuna ma ai duk da dai baka neman ilimin ai kafuwa ne ai kafuwa ne mutum da kafuwa ne ai kai zaka ma da dama ga wani ma bai tashi ya nema ba to ba haka lamarin yake ba a ranar lahira ba cewa za a yi da kai sai wani ya tsira kai za ka tsira ba kai ne abin da ka sani kai aiki da shi zai zama sababin tsiranka in ka za ka sani ka ka tsira shi kenan alhamdulillah amma dan ka haɗu da shi a cikin jahilci kuna ta tabargaza a addini cewa ku da yawa kuka yi me wannan wannan zai muku rana wajen Allah ana zai muku rana ba walan yanfa'akum al-yawma in zalamtum annakum fil azabi mushtarikun da kai da shi kun zalunci kanku kuma ku sani ba makawa Allah sai ya tambaye ku me yasa kuka zalunci kanku me yasa kuka zalunci kanku kuka zauna da jahilci malamai da suka ce jahilci a babin ibada ma ba hanzari bane ba hanzari bane jahilci a babin ibada ba hanzari ba ne saboda abin da ake nema daga kowa ya tsaya tsayin daka ya ga ya koya kuma abu ne ba mai yawa can ba idan a yau a kullum kai alkawari a shekara muna da kwana ɗari uku da hamsin da hudu to shi sa a kwana ɗari uku ma na shekarar ka ba hamsin da hudu ɗin su sallah su meye a yanar nan ana hutu ka samu kwana ɗari uku a ce a kwana ɗari uku nan a kullum ka ware rabin awa kawai a kan ilimi kakka yadda duk abin da kai ake ciki rabin awan nan da ka ware wa ilimi ta tozarta a kan ilimin lalle za ka sarrafa ta ko me ake ciki to ka ga abin da za ka samu na ilimi a shekara sai ka ga abin da za ka samu a ilimi a shekara ba kaɗan ba amma abin da yake damun mu wani lokacin ma wani sai an magana ilimin to ai bara dai a koma makaranta sai ya je kwana ɗaya biyu wai a kwana biyun yake so duk abin da ake a makaranta abin da aka shekara arba'in ana koyo shi a ran nan kwana biyun ko sati ɗayan yake so wai ya iya ai shi ya zo da kwakwalwa ta zamani ko abin nan ina ai ba haka abin yake ba ai zama zama ake ai ta koyo har Allah ya sa a samu ganewa shi yasa duk irin yadda ka kai ga ilimi akwai sama da kai ka tsaya ka nemi ilimi wa fawqa kulli zi ilmin alim shi yasa duk yadda ka kai kai kokarin kaga ka ƙara a su malakin horara sannan shu'uba ta 18 shine iyaka abin da ka sani to akwai wanda shi kuma bai sani ba to kai kokari shi kuma ya zamo ya sani kar ka kai ka sani wai ai kai ka tsira sai dai ka kalli mutane suna abu ba daidai ba kana dariya ko a fili ko a zuci yo ai jahilai ne to ai kai ne babban jahili tunda ka sani baka tsaya ka sanar da su ba me mukama yake faɗa cewa an ruwaito a cikin mukama yana na mukama littafi ne na ruga amma ka samu magana ta addini a ciki kuma sai ka ga muhimmiya ce an ruwaito cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce da jahilai su tashi su nemi ilimi ba sai da ya ce da malamai ku tashi ku koya inna Allah ta'ala ma a haza alal juhali ahadan an ya ta'allaru hatta a haza ahada alal ulama'i ayyu allimu dole sai an sami masu koyarwa sannan masu koyo za su iya koya in ba a ce su koya ina masu koyar shi yasa duk irin kankanta abin da ka sani ta ga a samu wanda shi bai sani ba to me wajibin ka ka tsaya ka koyar da shi ka tsaya ka koyar da shi irin wannan sai ta yi duk abin da kake ma bai sabauta ma tsira ba amma koyar da wani yi wata ibada yadda ka koyar da shi ya zamo ya dace da wani lokaci a ce asalin an buɗe rahama Allah ya karba wannan ibada tasa a ce da ya aka ma har ya iya wannan ibada ai wanda ne ya sanar da shi a wannan to a shigo da shi shi ma sai ya zama kai ma ka samu shiga albarkacin wannan to irin wannan duk ake ta dubawa ta yi duk abin da kake ta yi fagauniya kake ta yi amma a irin wannan waɗanda ka sanar din sai a yi dace wani ya dace a karɓa kuma an karɓa a ce bara ma a bincike da ya ma ya har ya sanye haka ɗin da ya a samu ai kai ne wasu da a ce to ai shi ma a shigo da shi shi ma din sai a shigo da shi sai ka ga ka kai an sha faɗa irin wannan kistoshin daban-daban akwai kistoshin da suke nuna haka shi yasa a yi ƙoƙarin yaɗa ilimi a koyi ilimi kuma a yi ƙoƙarin yaɗa shi tsayawa a koyi ilimi shu'uba ta sha bakwai tsayawa a koyar a yi ƙoƙarin yaɗa shi shu'uba ta sha takwas azim kalamar rabbi shi yasa akwai hadisi da yake cewa wanda ya tsaya koyi babi ɗaya na ilimi da zai amfani da shi duniyarsa da lahira zai zame masa ya fi masa daga rayuwar duniya shekara dubu bakwai a ce a shekara dubu bakwai nan yana azumi a kullum ya yin yana tsayuwa dare kuma a ce duk an karɓa ba aka ba amma da dawo da shi ba to wannan matsala ɗaya ta ilimin da ya koya abinda alherin da za ta samar masa ya fi azumin nan da zai yi na shekara dubu bakwai ya fi tsayuwar daren da zai yi na shekara dubu bakwai saboda me ai sai ilimi ne ibada take ingantuwa an faɗa idan ibada ta zaro ba a gina ta bisa ilimi ba to kuma za ta samu karuwa ba wa kullu man bigairi ilmin ya'malu a amaluhu maqbulatun mardudatu la tuqbalu wanda da yace zai aiki ba da ilimi ba duk irin wata bajinta da zafi amma zama bajinta ba ka dora ta kan ilimi ba to ka tabbata wannan bajinta ta ka dawo ma da kayan kaza ba za a karba ba shi yasa a tsaya a yi ilimi sai shu'uba ta sha tara ita ce azin kalamar rabbi ka girmama zancen Allah Qur'ani a san matsayin Qur'ani a ringa girmama Qur'ani haƙiƙanin girmamawa a a girmama maganar Allah tabaraka wa ta'ala Qur'anin nan maganar Allah ce laysa bi mahluqin fa yabi da wala sifatan bi mahluqin fa yanfara shi yasa a girmama shi an faɗi hanyoyi da yawa na girmama Qur'ani yana daga girmama Qur'ani musafi a ringa girmama shi yana da girmama Qur'ani Allah da yake an rubuta Qur'ani a girmama mu ringa koyawa yaran masu zuwa makaranta su san darajar Allah da suke rikewa ko su san darajar juz'in da suke fita da shi makaranta Na'am.
ba daidai ba ne a sami yaro yana daga allo yana katattawa da shi ko ya daga jaka da littattafai ta yi da juz'in qur'ani ma a ciki yana wasa da shi ko ana doke-doke ma da shi wannan ba daidai ba ne a wajibi ne malaman makaranta su dage tsayin daka wajibi ne iyaye su dage tsayin daka akan wannan Mm.
yadda ka san da ɗanka zai dau yan naira dubu yana yagawa faɗa za ka yi to ka san kai faɗa in aka taɓa littafin Allah tabaraka wa ta'ala ko aka taɓa abin da ka Qur'ani a jiki ka san kai faɗa akan wannan to wa dahurtu uzamu sai kuma shuba ta 20 ita ce tsarkaka Kai- ai, tsarkaka wanda tsarkin nan ya hada da tsarki na zahiri da tsarki na baɗi tsarkin nan na zahiri ya hada da kusar da najasa ya kus- ya hada da ai- ana neman ai alwala in za a yi sallah ko su ibadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tsarki rabi ne guda na imani ashdahuru shadarul imani Eh, kuma wato in an yi alwalar ta zahiri ai ta baɗi Mhm.
Eh, wato wani malami sunansa hatim yake cewa da wani asibin yusuf idan lokacin sallah ya zo to kai alwala alwala biyu kai alwala ta fili wadda ake gani kai alwala alwala ta baɗi Ah, sai asibin yake tambayar sai ake haka ya ce ita dai alwalar zahiri ka je ka koya wajen malamai za su faɗa ma ga farillan alwala ga sunnoninta ga mustahabbanta ga makaruhanta ga abin da ke warware alwala ita ko alwala ta baɗi ne to shine duk sanda za ka yi alwalar ka ma ka yi alwalar ka tuba Mm.
za ka yi alwalar nan ne na ka shiga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Ah, ko mutum ne kamar ka mai mulkin duniya ya ce baya son kaza kuma ya kiran ka ka zo wajensa ko ka zo ofishinsa dan Allah za ka da wannan ai ko yara masu takama da lalacewa ba za su ɗau ganye su shiga ofishin 'yan sanda ba ko su shiga ɗau ganye su shiga ofishin hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ko dole sun san abin da za su game da shi Mm.
mutum ne ba wannan fa mutum ne kamar ka. amma kuma kake shayinsa saboda matsayinsa kan ka je wajensa da abin da baya so to balanta na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce baya son kai kaza baya son kai kaza baya son kai kaza amma kuma ya gayyace ka duk sallar nan da muke gayyata ce ta Allah Mm.
Allah ya gayyace mu ne mu shiga halarsa Mm.
to a, ashe ba daidai ba ne aje masa ba da tsarki cikakke ba Mm.
shi yasa a tuba a bar kulle a yi nadama kan abin da aka yi a baya a bar algushu Mm.
a bar wato san duniya rage san duniya a zuciya a rage tunanin yaban halitta mutum ya zama da abin da yake tunani yake bada mutane su yaba masa mutane sun yaba ma me kenan ai ba wani abu ne Allah ya yaba mu Eh, ko godiya gudu yake kuma mutane su zarge shi da mutane sun zarge ka ai ba komai bane Allah ya yaba ma ko ya ce kai ba daidai ba shine babban laifi Mm.
Eh, kullu shay'in akbaru shahada qulillah ai shaida ta Allah ita ce babbar shahada Mm.
Eh, eh, shi yasa lalle lalle eh, a kula da wannan alhamdulillah to alhamdulillah sai mu tashi sallar salata
bismillahir rahmanir rahim da bismillahir rahmanir rahim fadl sawmi ramadana farallar azumin watan ramadan al awwalu Ah, hadisi na farko an abi hurairah akwai hadisin radhiyallahu da aka anhu rawaito daga Abi Hurairah Allah ya kare shi